ما سبق الناس بالحمد العظيم والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حتى الأبد والإسلام العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل الدين وارزقنا الاستجابة في القول والعمل في القول والصائم جاء حبيبك ورسولك صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فصل إلى بيرجل. wannan babin da za mu shiga alkali ya ɗauki wani nukuda daga cikin nukudodi wadda suke mayyazi bambantuwan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da sauran zababbin bayin Allah ina daga cikin abin da Allah ya bambanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shi a cikin sauran halittu Allah ya yi bashi baiwan kaiken harshe ma'ana annabi ya kai kololuwan maska wajen fasaha a harshe shi har malaman hadisi suna cewa yana daga inda ake gane hakiki mawdu'i ne in an samu abin da suke ce masa misali rakakatul alfazi akwai lafazan daga ji kai ka san cewa a irin fasaha na shugaban halitta to zance irin wannan wanda misali dan karamin ya koyi larabci ba zai irin sa ba balantana wanda ita kanta larabcin ma sun fiyawa take yi a gaban sa da haka misali wannan yana daga cikin abin da alkali zai kebance da magana a kai ma'ana martaban manzon Allah sallallahu wajen fasahan harshe wa balagati idan aka ce balaga misali abin da ke bayuwa zuwa ga fassarar shi a yaren Hausa ma'ana iya magana iya magana ma'ana iya zance a yanda ya kamata yadda misali dukkan mai saurari zai san cewa ka isar mai da sakon da kake so ka isar tare da ƙananan lafuza kuma a kankanin lokaci shine misali ake kira da balaga na'am amma wajen fasahan harshe na sayi na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa balagatil qawli da balagan sa azance shugaban halitta alaihi salatu wassalam a wannan bangaren ya kai manin zalika ji mahallin ahlali ya kai bigire mafi kololuwan ɗaukaka ya kai bigiran da dukkan mai saurare ko mai ji da zai jahilci cewa sai na rasulullahi shine afsahul arab wal ariba ba shine mafi fasaha mafi balagan larabawan birni da larabawan kawai daga ciki dai ma'aiki a wajen maganansa yana da sauƙin ije harshe ko misali haɗa kalmomi wannan ginin ɗabi'an sani sannan kuma misali sai na rasulullah yana da bara'atul manzil ma'ana macizga a wajen zance ɗin haka shi ma ya samu bara'a misali a cikinsa da tattara na yayyankan zancensa shi yasa misali na na shi zaka gina cewa zancen ma'aiki alaihi salatu kan za a gan shi dafi dafi ma'ana sannan kuma tare da fikirari na zance din zai magana a daddatsu sannan kuma tare da maimaitawa da kuma misali dacewar lafuza tare da sarkakuwar lafuzan a inda za a furta su ga kuma gwaggwaban magana a cikin zancen nasa da kuma ingancin mana sai ga misali mutum ya zo ya yi magana sai ya kwashi awa biyu yana magana amma da an sa maganan mu mai saurari sai ce to ai ban san ma me yake so ya fara mai saurari zai ce to ai duk maganar nashi ba yi da wani ma'ana ba wani sako da maganar zai isa wanda misali akwai wanda zai zo ya maka magana kalma ɗaya biyu zai ije maka amma kalma guda biyu nan za ta ta jawuri a cikin kwakwalwan mai saurari to maka za ta ke magana saboda da kanka za ka dinga zara ma'aloli kada wannan fuskar tana nufin kaza wannan fuskar tana nufin kaza shi yasa da kanshi sai na rasulullah yakan faɗa halin faɗan martabansa da yaban kansa yana ce kun ci jawani il kalimi ni din nan Allah ya bani matattarin zance alaihi salatu wassalam tare da kuma karancin takalifanci a cikin magana ma'ana ba sai ya dade yana yi ba a ɗan kankani kalma biyu ya isar da sabon da yake so har ma yana faɗa yana cewa yana daga cikin yana daga cikin misali hankalin limani mai sallah takaita hudu ba yana daga cikin a hankalin liman da zai jagori sallar juma ya zama da ya yi hudu ba a takaice ba wai yawan magana ba menene sakon da kake so ka isar da sakon a cikin ɗan kankanin lafuza na yana faɗan cewa hutiyar jawani ilkalin ma'ana an ba ni matattaran zance ga baki da sannan an keɓanta sayyidina rasulullahi da ka'itattun hikima wadda misali wanda ake faɗan cewa mai hikima kafin bayyana manzo Allah sallallahu ta'ala sallallahu lukumani hakim to idan ka tattara hikimar lukumani da baki daya sai ka ga bai wuce lafazi ɗaya daga cikin zantukan manzon Allah da Allah ya san adadin miliyoyin su alaihi salatu wassalam sannan an sanar da shi wajahi na fuskokin harshen balarabi shi yasa ma lokacin da sashin sahabbai ya ji wani yana karatun Qur'ani sai ya ji nasuwa da irin karatun Qur'ani ya ce to ai shugaba ya karanta mu amma kuma ba yanda shi na dina karanta ba haka mahaifi ya karanta mu ba ruwayan guda biyu sai ya rufo shi ya zo da shi wajen mahaifi na sai na umar ke na ubayi kuma ya tafi ya rasulullahi na ji wani yana karatu amma sabanin yanda ka karanta mu yace je ka kira shi yace karanta naka ya karanta yace kai ma karanta naka ya karanta yace to ai duka haka na karanta da dai harshe guda ɗaya amma zai magana da kowane ƙabilun nan na laraba manyan ƙabilu guda bakwai ya kasance kuma kowane kalma ta yi ilti'ani da kowane misali dialect kamar yanzu misali da bahaushe yake cewa hausa bakwai ko to hausa bakwai za a ga kalman da wannan take farkawa ba irin wannan ba ne to ma'aiki alaihi salatu wasallam dukkan wajen yanzu idan ba sakwai shi yana magana a nan akwai kalmomin da sai ka tambaye shi me yake ne haka ne ko aka izan ba zafar ne ko ba zamfare yana magana akwai kalmomin da ba za a gane me yake nufi ba amma waɗannan kalmomin kamar yadda muke da wannan bambance bambancen harshe a yaruka to laraba suna da shi to sai na rasulullah ya yi musiya da dukkan bangarorin yaren laraba ga baki da alaihi salatu wa salam sai na rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana zance ga kowace kabila daga cikin kabilun larabawa misali da irin harshen da da shi take magana sannan kuma suna mai da yana mai da magana tare da ita mana yana mai da jawabi tare da ita al'umma a yadda take maidawa sannan kuma wai bari ha fi man zai balagata ma'aiki alaihi salatu wasallam misali kai ka ce yana mu'arada ma'ana zai iya mai da magana da mai da jawabi da ita watannan magana a macizan balaganta mana mafi kurewar fasahan ita watannan kabilan to da shi sai na rasulullahi zai magana a nan ba ɗaya ba ba ji ba mukan zo gabatin da za ka ji annabi ya magana sai laraba sun ciyar su ne kake nufi da kalmar kaza tare da misali da su da shi duka a maka aka ake wasu su ma sun je wajeje da daman gaske sun yawa sai yawa shi ko ma yake bai taɓa barin maka ba sai su kafin annabta ba bai taɓa barin maka ba sai su sannan bai taɓa haɗuwa da wasu ƙabilu na can wani gari ba balantana ka ce sun zo ne ya zauna da su a'a amma idan yana magana da misali manya-manyan kirgimagin da yare misali kamar misali a nan a Maulana Sharif Ibrahim Sale yana cewa lokacin da ya zo karatu wajen Maulana Shehu Muhammadu Jibril radiyallahu ta'ala ba barbare ne fa da ba barbare amma ya ce yarukan nashi sun yi girma zai gane me yake faɗa bai zai gane me shi jibrima ke faɗa saboda girman yaran da girman harshe duk to kaga misali kamar wancan wurasar ta gangaro a cikin wannan yare din ita ba to kusan haka abin na har ya kasance da yawa kafin shi sukan tambaye shi ba waje ɗaya ba waje ɗaya ba cewa ya rasulullah da ka faɗa ka ba to mene kaza din da yake ne da kuma fassarar zancensa. Duk wanda ya bibiyi zancen ma'aiki alaihi salatu wa salam ya bibiyi tarihinsa da misali malaman tarihi suka dawwana ya san wannan wannan martaba na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da wannan mahasusiya na shi na harshe kuma ya sakankance da shi. Zan ma'aiki alaihi salatu wa salam yana magana da mutanen maka ma'ana mahaifansa za ka ga akwai donation akwai lafuza wadda misali suna samun bambanci da larabawan madina duk da dai suna hijab to amma a kowanne yana magana da su ba irin maganan da ya da Qurayshawa da Ansari yake ba wa ahli hijab da mutanen hijab da mutanen najabi kamar zancen da manzo Allah sallallahu ta'ala da sai yake da zini isharar hamdani ma'ana shine Abu Thawr al-Maliki a Abu Thawr al-Maliki din nan yana ɗaya daga cikin sarakuna na Yemen to su kuma Yemen daman kamar yadda muka sani ita ce tushen larabci Yemen ita ce tushen larabci Laraba sun fara ne daga ƙasar Yemen daga nan suka watsu da aka shi yasa har ma'aiki kan faɗa cewa ita Yemen dan ne ta ƙandama na larabcin da baki da wadda haka yayin da su mutanen Yemen suka kawo manzan Allah wafat suka zo wajensa ana tunanin wai ko a ji annabi ya nemo mai sakin ka sai yana magana da su da irin yaren da su kansu ma wasu manyan kalmomin sai ya shige musu to ba ma'aiki alaihi salatu wassalam ba ya tura 'yan sako su su bakwai kowanne an tura shi wajen kabilar da bai taɓa zuwa garin ba bai taɓa ganin amma yana sa kafa a kofan garin sai ji yana iya yin magana da yaren mutanen garin suna faɗan mai yana ji na mai da musu da yaren su a wani ma ruwayan an ce bayan sun dawo yaren bai bace musu ba kaga wannan mu'jizatan linnabi wa karamatan li awliya'i ashabi mu'jizan annabi kuma karaman waliyan sahabbansa alaihi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhu da ifatin nahabi shi ma misali da can hamdani da nahabi duka nau'o'i ne na kabilu daga cikin kabilun mutanen yamma da kaɗan dan arasa sulhulaini a wadda shi ma sarki ne wadda duk suna cikin wadda misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi zance da su da irin yaran su da yanda suka saba magana da ash'as dan kaisu wanda shi ash'as dan kaisu ma shi a cikin farajin nasa watan ya zo dan ma'aiki alaihi salatu wa salam ya amshi musulunci da ya amshi musulunci bayan sai na rasulullah ya yayi ilhaji da rafiqil a'la sai ya fita daga cikin musulunci ya fita ya bar musulunci mun san dai gwagwarmayar da sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi na wajen yaƙi da wanda suke yarda sai Allah ya cikin muwafaka sai zamana shi wannan bawan Allah ash'asu yana daga cikin wanda aka ɗauro aka zo da su wajen sai na to gashi sarki ne da jama'a karkashin sa sai ce masa na bakar abin da nake nema sai mun ginkari ma'ana kar ka kashe ni ka bar ni zai iya yi wa in muku amfani amma kuma sharadi na ka aurar min da yar uwanka to saboda sun koyi tarbiyyar annabi eh a ce an kamo mutum ya yi laifi kuma za a kashe shi amma bayan ya ci da kanshi yake sharɗan da a yi mai afuwa bayan an mai afuwa kuma ga abin da yake so da tarbiyyar manzo Allah da ke tare sai ce an yi masa aka yace masa din sannan sai na abakar din ya aurar masa da yar uwansa a lokacin da ya fita sai ya ce to bari a bashi a bashi takobi zai shiga kasuwar rakuma kawai da ya shiga kasuwar rakuma duk rakumin da ya sa aka yi yanka sai ce ya bayar walima ya kashe rakuma da daman gaske ya ce duk rakumin da takobi shi ya kai kai shi walima kawai ai walima da shi in ya koma gida a zuwa amshi kudin rakuma kuma bayan ya koma dan aka yi lissafin rakuma ɗari kaza ne wanda ya kashe ya zo ya cire kuɗin kuma ya biya saboda waliman wannan baiwa da aka yi masa sannan kuma ya ci gaba da musulunci sai kyau da musulunci har ya zuwa zamanin sai na umar Allah ya tara masa ya tara da wa'i da dan hujjar kindi shi ma yana daga cikin wanda ya ga karanci irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi san da wa'i da ya zo wajen ma'aiki alaihi salatu wasallam manzo Allah sai ya tashi a shimfiɗan da yake zaune sai ya ɗauka da hannunsa sai ya shimfiɗa masa sai ya ce mashi zauna daman ka sai yana cewa idan shugaban mutane ya zo muku ya za a kawo ku karimu kaumin fa akrimu idan babba ya zo maka ka girmama shi sai ya tashi sai ya ɗauki shimfiɗan sai ya shimfiɗa mai ya ce ya zauna a kai to shine wannan wa'ila bin kujr al-kindi wanda daga baya ma har ba da ya tashi fita sai da muawiya suka yi wasu ɗan zantuttuka irin nasu lokacin da da muawiya ya amshi sham ya shiga wajen shi sai ka gane ni sai sai a bai gane ba sai tuna mai ran da sai fito wajen annabi da shi sai sai ya gane ya ɗiba dukiya ya bashi sai ai ba talaka ba ne sai ai nemo wadaci ne sai ka rika dukiyar ka to daga baya kuma ya zo shiga cikin rundunar sai na ali da shi aka yi yakin sufi shi wannan misali wa ilimi na gudur Allah ya kara musu ya da wasu na daga hakimai a hayali shi misali kamar wani mantika ne daga cikin manatik ɗin ƙasar Yemen. Wa muluki Yemen da sarakunan Yemen.
وانزل كتابه إلى أبدانه To in kana so ka ga ƙayatuwan lafazi irin na ma'aiki alaihi salatu wa salam, to lura kalla wasiƙansa mana. Ila Hamdana wanda ya aika mu shi wancan misali Abu Saurul Malik ɗin nan zulmi ishari shine misali Hamdana. Annabi ya aika mai da wasiƙa wanda a cikin wasiƙan yake cewa إن لكم براءة ووسعة na muke cewa inna lakum ya tabbata a gare ku misali ku yi iko da abin da ya bayyana a doron ƙasa na abin da kuka nuna ma'ana abin da ke bayan ƙasa ku yana ƙarƙashin kulawa ku don daman a ka'idar musulunci dukkan da gwamnati ta ci ƙasa da ƙasan da dukiyar ƙasan ya koma ƙarƙashin daular musulunci to da haka yanzu ya rage ma shugaban musulmai da yi yadda ya ga dama a cikin dukiyarsu misali a cikin gwamnatinsa to shi yasa manzo Allah daga nan sai ya ba su wannan dama yace misali fara'aha ya bar musu dama وأزادها sannan kuma sannan yake ce musu wa azazaha shine misali abin da ya kasance ya ya samfaru da kasa din تأكلون إلى فراغ na تأكلون إلى sannan فراغ.
ya ba su daman cin ingilishin ta ma'ana kamar abin da yake fitowa da siga irin na ciyawa wanda misali dan adam na amfani da shi dabba yana ci da hausa sai ana ce masa ingilishi to da haka misali za su yi amfani da shi ma'ana ko kuma kinaya ne zuwa ga ya ba su damar raƙuman su su yi ciwo a cikin ilafaha na وترعون أفاقها sannan kuma ku yi ciwo a kan misali ne أفاقها a kan misali a fa'inta shi ne misali wanda yake ba mallakan kowa ba shi ma ba wanda ya shuka kamar yadda daman ma'aiki alaihi salatu wasallam yake cewa yayin da ka zo ka samu ƙasa a hadisin da yake magana da mutanen hijab yayin da ka zo ka samu ƙasa ba ne shi shine man amara ar- arda fadar duk wanda ya rayar da kasan da ba wanda ya mallake ta kasan ta zama mallakan ba لها من تبكهم وترانهم to sannan duk ihin misali abin da za su sun kuɗa shi kuma yana ƙarƙashin mallakan mu yanzu ma'aiki alaihi salatu wa salam sannan kuma farmi shi ma abin da ah, ya kasance shi ma yana ƙarƙashin mallakan ma'aiki alaihi salatu wa salam shine ma'ana abin da aka cire na su na gashin tumakai wadda misali kasan suna da alaka da kamar kasashen italy wadda suna cire sukin dabba wadda to in sun cire shi kuma yana karkashin mallakan su ما سلموا بالميثاق والأمانة amma sharadi bayan kasancewan sun miƙa wuya a bisa cika alkawari da amana ولهم من الشيخة السلب والنار sannan ma'aiki alaihi salatu sai ke cewa to a kuma zakka to ya ba su daman asilbu asilbu shine rakumi wanda su kanta ya kai ma har haƙoran ta misali sun yi girma shine ake cewa asilbu masar rakumi wal nabu shi kuma nabu shine namijin rakumi wanda haƙorin shi ma kamar ya fara zubewa na'am والبخيل sannan dan والزاني saɗi shi ma yana da ƙarƙashin mallakan walfarin da karo shi ma yana daga cikin su waddajini da sabaji وكشف الأواني da kuma misali rago irin wanda ake kiran shi ragon ku da shi ma yana ƙarƙashin mallakan وعليهم جهة الثالث والنار walfarin sannan kuma sai yake cewa dukkan dabban da ya kai shekara shida na gaji daga raguni shi ma yana ƙarƙashin mallakan shi ne ake ce mashi salihu walƙarin shi ne dokin da ya kai shekara biyar shi ma yana ƙarƙashin mallakan وقومهم بنعم kaga wancan misali a zancen annabi da kabilan hamdana laraba maka ba san ma'anar wannan kalmomi ba sai an musu bayanin me ake nufi to sannan kuma kaga mutanen hamdana ga yadda annabi ya magana da su da yaran su to sannan su kuma na hadiyawa su ma ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai magana da su a irin yare irin nasu su ma wanda su kuma waɗancan mutanen hamdana su ma ba san me ake nufi da wannan kalmomin ba balantana kuma larabawan maka اللهم بارك لهم فيما رزقهم da su bayan sun zo su yi wa manzon Allah wa tabba sun tabbatar da mubaya'a sai sai na rasulullahi ya yi musu addu'a to shi kuma nan alkali sai ya ruwaito sashin addu'a ya ce ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bari lahum fi mahaliha Allah sai musu albarka a cikin nonan su ma'ana ainihin tataccen nonon da aka taso ba a riga an raba shi da mai ba sannan ba a sanya mashi ruwa ya zama tsala ba sannan Allah kai musu albarka a cikin man shanun da aka ciro daga cikin nono din shi ma Allah kai musu albarka kaga balare da in kace mashi mahadiya shi ba zai sani ba sai dai kace mai labanu eh sannan su don haka misali wannan yaren mutanen suna hadayawa ne sannan Allah kai musu albarka a tsalan shine maske hasala wanda aka shafu da nono da ruwa tikkatar sannan makiyayin dawakansu ko makiyayin shanunsu ko rakunansu to Allah maɗaukakin sarki ka burbugar musu da dukiya ko kuma ka ba su daman yin ciwa inda zai zama sanadiyan samun arziki sannan kuma Allah maɗauki Allah ka kwararar musu misali ɗan ƙanƙanin wajen da baya samar da dukiya shi yasa misali kimiyyar samudan samudan sabida misali illatu ma'ihim mutanen samuda misali ana ce mu samudawa ne saboda ba su da ruwa suna rayuwa wajen duwatsu inda ruwa ya karanci to misali a samadu a yaren balarabe shine inda abu ne kankani ya zama abin nan so ne haka abin da ba shi da yawa to shine annabi yake musu adan cewa rayuwar da suke wajen da bayi da yawa to Allah ka kurkugo musu da arziki a wajen Allah ka yi musu albarka a cikin dukiyarsu da 'ya'yansu sannan sai ce man a kama sala ta kana musulmi wanda ya tsaye da sallah a cikin su ya zama musulmi wanda ya ba da zakka kana musanan ai kana mu'mina to amma da yake yaran su kuma al-isan wal iman misali muka rabi fatalin yasa sai ce man a man a tabbata ta kana musulmi wanda ya shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah to ya zama musulisan ya zama misali ma abu sun tsarkake Allah da bauta. To sannan sai ma aiki ke ce musu ya banin na aji. Ma'ana wannan fidabi ne annabi ke wajen harwa masu dukansu da wanda suka zo wajen ma'aiki don a bayan hali na wafadi da wanda misali suka rage a can za a isar musu da sako. Lakum misali an tartarin kuwa da'i'u shirki shi ma misali akwai mukaddari ma'azu ma'ana abin da nake umurtan ku shine dukkan wani datti da wanji na shirka ku watsi da shi ku barsa sannan ko misali da zaluncin sarauta eh yana musu ishara saboda da misali ka san larabawan kawai a wancan lokacin akwai zalunci to da haka annabi yana musu ishara da kauce ma zalunci irin na masu mulki sannan kada in ji kar in ga kun yi tsaurin kai wajen ba da zakka ma'ana kara aiko da zakka sannan ku ji badawa. Sannan kau ku zama ma'abuta kangara a cikin rayuwa ma'ana kangara shi ne kauce mutumarnin Allah da yin masa da'a. Sannan ina muku kashe ni kar in ji an ce sallah na muku nai ma'ana kada ku rika wasa da sakaci da sallah. Sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya rubuta musu wasiƙa akan matsalar zakka wanda take na farilla. sannan ya ce ɗan bana bakwai yana wajen ku da ma'abucin shimfiɗa da kuma ma'abucin ragama a hau da kuma ma'abucin fika wanda ya fara fika sannan kada ku hana dabbobin ku ko misali kar a hana ma dabbobi ku ciwo sannan kada a yanke muku awaki ma'ana sarakunan da ya tura yake musu wa'azi kar su kwace musu misali na karkashin dabbobin su su kuma gari ne wanda suka saba da noman ayaba annabi ke musu sharfin cewa kada ku rika yanke musu ayabobin su sannan kuma kada a tsare musu bubbugan ma'ana hansan dabbobin ku wajen misali su masu mulki su kwace su so su kaɗai za su sha banda amma ma damun kun kauce ma munafunci ma'ana kun bayyanar da musulunci a zahirinku da koyon sannan ma damun misali kun ci abin da yake halal Allah sallallahu ta'ala da sarki cewa duk wanda ya tabbatar da haka to alkawarin musulunci ya tabbata a gare shi alfarman musulunci yana wuyansa wanda duk yake aiki da abin da na faɗa a cikin wannan wasiƙar alaikar ribuwar ma'ana ai alaikar hukuma da haka misali yanzu gwamnati za ta iya yin masa hukuma daidai da abin da ya aiwatar ko yayi sannan idan ka duba wasiƙan da manzo Allah sallallahu ta'ala da sallam ya rubuta ma wahi da dan kujin ya zuwa ga al-aqyalil abafila ma'ana sarakunan nan nasu kuma na su abafila نعم والأرواح المشاكين da kuma misali ma'abutin a ma'abuta kamar misali kyan fuska shi ne ma'ana ake kiran sanin da su laraba ne wanda Allah ya musu bai wannan gartaccen fuska da kyan ta haka وفي في أهل الشاكين abinda manzo Allah yake cewa fi fi atin shati idan tumakai sun kai arba'in za a ba da akuya لا مؤورة aliyadi الأليات amma in za a bayar kada a ba da mai yankakken bindi لا تنافع sannan kada a ba da ramanniya ma'ana ɗakalalliya ko kuma misali kada a kwace ma mutum wanda yake da misali na gartaccen nama وعن جنس الجبل sannan ko ma'aiki alaihi salatu yake cewa idan za a bayar a ba da tsakatsakin dukiya ma'ana kar a wuce gona da iri wajen misali kwace musu kar a kwace musu mai kyau ko kuma misali su kuma su ba da goma baya وفي سويم والحكم sannan a wajen asiyu in an samu rikazi shine da shine da jahiliya to shine ake ce musu yuba a cikin yaren suwa ilimin musu to za a ba da kudu
ومن زنا من ذكر فالحكم
wanda ya yi zina yin bikirin aimina da bikin wanda ya zina da misali budurwa sab a kogo bi atan ai wanda ya zina da budurwa bayan shi ma saurayi ne to ai mai bulala da kaga misali a yaren qur'ani sai ce fajridu kaga misali aljanna shine yaren da yafi yawo a wajen hijab amma sai wanda yake fas a kogo yi maka bulala guda da
وتوفقوه عام sannan a daure shi kaga shi kuma a can yaran sun ke cewa misali wala hu garaba to ali amma a yaran su mutanen wa'ila bin hujr sai ma yake cewa sauki duhu ma'ana daga korewa a daure shi na shekara daya ومن زنا من طيب فلا رجوع wanda ya yi zina shi kuma daga misali wanda ta zama matan aure sannan shi ma ɗin fazawari ne fadar fadar rijuhu to misali a jajjefe shi بالعذاب bil adani ne da duwatsu kaga misali su ma yaran larabawa sai ce bil hajar ko ko bil hajarat sai annabi ya ce bil adani wannan sai laraba su rika tare da manzo Allah ma larabci ko yake yi alaihi salatu wa sabbi da kan fasaha da yalwan balaga na ma'aiki alaihi salatu wa sallam da haka shi yasa idan da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bahaushe zai je wajen sa to kakkai mamaki sai in yi maka hausa sai ka tambaye shi wani kalma alaihi salatu wa sallam. kuma wannan ya tabbata dan yanzu da yawa wanda suke ruya da shi hausa sai ga da hausa yake musu magana idan ba ture ya ruya da shi sai ga da turanci zai masa magana alaihi salatu wassalam saboda imamu shafi'i da mun yana fada yana cewa babu wanda ya mutu iya da yaran la da yaran duniya ga baki da sai annabi wannan yana daga cikin abin da Allah yake banci annabawa da shi duk annabi to a zamanin sa yayi mutu iya da yaran duk duniya ga baki da saboda shi ne mazhari na tajalli ilahi da haka idan ka ga annabi ya yi magana da wasu mutane to misali izinin ya zance da su ya tabbata idan ka ga wasu mutane su annabi sai ya ki magana da su da yaran su sai ce a nemo mai jin yaran su ya faɗan mai ya amsa to akwai wani illan da ta shafi mutanen da ke zaune a wajen wanda idan ya magana da yaran su kuma zai zama musu suka a imanin su to saboda kiwon halitta da ma'aiki ke yi sabidda kuma abin da Allah ya mai buɗe na sirrin bayi sai ya magana ya ida komi a wajensa alaihi salatu wa salam na'am ولا توفيق في الدين na'am ولا توفيق في الدين sannan ma'aiki alaihi salatu wa salam yake cewa ban kada in ji misali wuce gona da iri a cikin addini ولا قوة في فرائض الله sannan misali babu damuwa cikin sai da farnan Allah كل مسكر حرام sai ce kullu muskirin haramun dukkan abin da ke sa maye haramun ووائل بين حجر يترفل على الحيوان to shi wa in bin hujjar dan a lokacin ma da suka zo ma'aiki alaihi salatu wasalam da ya gansu da suka tashi zuwa kaya ne suka sa irin misali na alharini saboda wa irin din cikakken mawadaci ne Allah ya ba mutanen shi dukiya kuma shi ma mai kuɗi ne kayan alharini suka sa su shi ne sai manzo Allah ya ce shin ba kun musulunta ba ya wa ilu sai ce mun musulunta mana ya rasulullah sai ce to ai musulunci ya hana sa irin wannan kayan annabi yana faɗa a take suka cire duka sassa labin da imani to shine misali mai yake cewa wa wa'il bin hujrin ya taraffalu alal aqyani a lokacin misali wa'il yana jin kaman isa akan sauran kabilu ma'ana akan sauran hakimai أين هذا من كتابه؟
Ah, sai yake cewa aina haza min kitabi da alam fi sadaqati mashhur to ya za ka gwama wannan kuma da wasiƙan da manzon Allah ya aika ma shi anas misali a cikin maganan zakka wanda yake shahararriya ita ma لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد yayin da zancen shi da waɗannan mutane ya zama misali a bisa wannan haddi ne وبلاغتهم على هذا النمط kuma misali balagansu a bisa wannan ziri ne وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ kuma su din suna yawaita mu'amala da wannan lafzuza استعملها معهم sai manzon Allah ya yi magana da su da yaren da suka saba magana da shi ليبين للناس ما أنزل إليهم don ya yi ma mutane bayanin abin da Allah madaukakin sarki ya saukar mashi don ya yi musu bayani وليحدث الناس bima ya alamuna sai kuma ya yi magana da mutane da abin da suka sani saboda ba mamaki ne sai zai musu magana da larabci sai a dade ana musu sharhi kuma sannan su za su koma ne dan an san wafadi yadda suke zuwa mai akwai wanda za su zo su kwana biyar akwai wanda za su zo su kwana shida akwai wanda za su kwana ishirin amma a cikin kwanakan da za su yi annabi ya yi musu ɗuri alaisa ya tura musu sun kuma kunshi sannan zai ce to kuma ku isar mana baya alaihi salatu dan akwai wanda da ya zo wajen ma'aiki ya zo ma yadda ya karanta saboda shi ya gani ne ba shi yin ba to ya yi sallah biyar tare da ma'aiki ya ga yadda ake sallah ya ga yadda annabi ke mu'amala ya haddace ya iya fatiha ya iya wal asali ya ce ya rasu an kai mun izini ma ni zan koma sai ce ya ka kara mana ya rasu in kai shi na ya ce in kai shi na wannan ya ishe ni ya rasu idan wannan ya ishe ni duk sallah na in karanta fatiha da wal asali sannan kuma sallan na ga dai yadda kake na riga na iya kuma a haka ya kai addini inda baka zata ba kai da kila kake da daga bakara an nasu ma baka yi wannan aikin ba Eh, saboda su suna da wani irin imani kuma sun samu imanin nan saboda misali ganin fuskan ma'aikata shi yasa mu ganin fuskan annabi ko arziki ne da ba arziki sama ne shi yasa sabai sun yi arzikin da sai dai a shi Allah ya ƙara musu girma Allah ya kuma saka musu da alkhairi na'am وتقول في حديث أبي سعدي kaman kuma faɗin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akan maganar sa da adiyatu sa'adi فإن اليد shi adiyatu sa'adi shine misali dan kabilar Banu Sa'ad inda misali aka shayar da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam a can kabilar Banu Sa'ad shine annabi ke cewa inna yadul ulya iyal munsiya yace kaman wancan hadisin da yake cewa iyal da to shi kuma nan iyal munsiya hannun sama ita ce mai bayarwa واليد السفلى هي iyan الممتاز munta hannun ƙasa kuma ita ce mai amsa ma'ana ma'aikina na musu cewa kullum ana so mutum kada ka jira a baka ka zamo mai yawan bayarwa ka zamo mai yawan bayarwa bayarwa na samar ma mutum yardan Allah yawan miƙawa yana haifar wa mutum kusanci da Allah da yardan Allah sannan kuma wani taska ne da in Allah ya buɗe maka shi ba za ka taɓa talauci ba har abada duk wanda Allah ya mai arzikin bayarwa wallahi ba zai yi wayo Allah ba sai dai kawai jarabawan lokaci wanda ba a rasa ba saboda Allah baya alkawari ya saba manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce Allah yana da mala'iku shi wannan aikin sa kullum abin da yake cewa Allah duk mai cirewa ya bayar Allah ka ninninka mai abin da ya cire shi kuma wancan aikin da Allah ya bashi Allah duk wanda ya rike zai dubaran cewa na rike ba zan bayar ba Allah ka cire masa albarka idan ka ga ba ka bayarwa kudin ka na karuwa to su da raki sai Allah ya maka kalala ne sai barka da misali ganin kiran ka ko dubaran ka ai misali ai da ne kaza ne kaza shikenan sai kudi ya taru eh to su da raki Allah ka kiyaye na قال yana cewa فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم yace a cikin ga manzon Allah ya magana da Ubin Lubatina shi bai taba ganin annabi ba amma daga sanda ya zo yana jira ya ji manzon Allah ya masa larabci irin na mutanen Hijaz sai manzon Allah ya mai yare da misali tsohon ligga irin nasu shi ne yake ce mutanen sa sai da kuma ga yaran mu yake mana magana alaihi salatu wassalam قالوا في حديث الآية حين تعالوا to sannan da zancen ma'aiki alaihi salatu wassalam a hadisin Amir yayin da Amir ya tambaye shi فقال له النبي صلى sai الله manzon عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce masa قال أنت أي aikan دل amma shi da to su kuma suna da misali injazil kalam suna da tawjizul kalma shi ne sai ce sal'an kamana ai sal'an ma shi da abin duk da kake so ka tambaya هي لغة بني آدم to ita kuma sal'anka lugga ne na kabilan banu amir وما كلامه المعتاد amma in ana maganar zancen manzon Allah na al'ada alaihi salatu wassalam وفساته المعلومة da fasahansa wanda misali sananniya a wajen larabawa وجوامع كلمه da kuma matattarin zancensa غير ملئ معصورة da kuma misali hikimominsa da aka ruwaito to malamai kitatuman malamai sun yi talifin a littattafai da yawa akwai wani littafi na imamu sayyidi suna ce mashi al'ashbahu wannan zahir watan imamu sayyidi Allah ya kara masa yadda ya so annabi so ya ma annabi hidima na ban mamaki har yana da lakabin da da shi manzon Allah yake kira dan ya faɗa cewa na ga manzon Allah sama da su 70 ido da ido to da wannan albarkan yi tasiri a tare da imamu sayyidi wallahi ashaba'i wannan zahir na imamu sayyidi malamin da wai dan kawai kana tunanin kai profesa ne a larabci in ba fankin littafin aka yi ma ba za su iya karantar da shi ba je wani yake ce ma ko babban malami daga cikin manyan malaman salafawa ana jin su ne kurewan ma ilimi a nan ya ce ya yi karambanin zai karantar da su littafi ya ce da ya farawa da aka shi kai shi ne san ma ina sai zai ya sa gaba ba. wannan duk albarkan manzan Allah ne idan ka tsaya a kofansa da gaske da zuciya sai ya buɗe maka wani kofa daga cikin taskokinsa na ulumatu sai ga misali a cikin ƙananan maganganu kana magana da an san dai wannan ba ina ya samu wannan karatu kai ka san misali kwararowa ne madadi ne ilahi daga hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka misali adaman annabi ma suna rabota da irin wannan balantana misali uwa uba shi alaihi salatu wasallam yasa zaka ga da Allah ya bashi arzikin duk duniya gabaki daya amma saboda cikansa sai ya siffanci da siffan Allah. Ina fata an fahimta. Sai ya siffanci da siffan Allah. Yanzu misali, idan ka je wajen Allah, ai ba za ka samu koyi ba sai zatin sa. An fahimta in ka je wajen Allah ba za ka samu koyi ba sai zatin sa. Kana tunanin da ya ce ma inda kun yarfa ma inda Allah ya baki, to za ka je ka ga taskoki na irin yadda masu kuɗi suke tarawa su kike a yi mata kiki da sauransu ina. Ai shi ya wadata gabar hukumi, zatinsa ta tattara hukumi. to shi yasa sai na rasula idan abin ya tattaro shi ma sai ya dinga turawa sai ya dinga tura sai ya tsufanci da tsufan Allah in ka zo za ka ba komi yanzu amma an jima kuma abin ya zo alaihi salatu wassalam na'am shi yasa manyan halibocin su ma sai ga cewa ba sa ajiyu eh ba sa ajiyu duk wanda ya san kisan Malik Ibrahim radiyallahu anhu ya ka ganshi da riga da ajiyu an ba shi ajiya amma shi ya kai mace da dinki a dinka mai riga da ajiyu baya yi amma wannan kuma ba lale da ajiyu yana isharar kinaya akwai wanda duk abin da ya shigo a jiwonsa ne hidiman al'umma Eh, da yawa wasu daga cikin bayan Allah idan suka dinga cirewa suna nikawa suka dinga cirewa suna nika kamar kaga lokacin da ma'aiki ke ta bayarwa sai na umar sai ta wa ya rasulullahi mutanen nan fa suna da sana'a amma su zo su dinga cewa ka ba su Allah bai kallafa maka haka ba yana faɗa ka manzo Allah sai ya daura fuska sai ya canza yanayi sai wani sai ya fahimci karatun a cikin sabai musulmin madina sai kuma sai ya rasulullahi in tik wala ta shi min zul arshi kinana ya ce ya rasulullahi Allah ya yi ka dan ka bayar ne dan haka yi ta bayarwa ubangijin da ke al'arshi kar yake mallaki al'arshi kar ka tsoron zai takaita ba manzon Allah ya yi farin ciki ya yi murmushi har sai da ba haƙoransa masu albarka suka bayyana ya ce bi za ku biyu ya ce haka aka ce muke dinga bayarwa kada in rage sai da Allah ya ce mashi ma la nas'aluka rizqan ko na hada na rizqu ya rasulullah ba mu ce sai ka je ka nema ba ba arzikin namu bane tsaya za mu ba ka shi alaihi salatu wassalam wannan misali wa duniyar an tattara fi alfaziya a lafuzanta wa ma'aniha da ma'anoninta alkutubu an wallafa littattafai masu tarin yawa ma la yuwara yana daga cikin zantukan sai na rasulullahi ma layu wara ai ma layu ma layu jara fi fasahi ma'ana ba a jayayya da shi a cikin fasahansa wadda ko misali balagansa ba a misali gasa da shi a ciki kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan kalma ta ta kafa kuɗi ma annabi ce musulmai jinin su yana daidaita da sarki da waziri da hakimi da shugaban kasa da bawa duk wanda ya yi zina bayan ka tanguwa shi ma da bawan sa in ya zina abu da za a yi musamman bawan intacce ne da haka misali jinin su ɗaya ne mizanin su a wajen Allah shi yasa annabi ke cewa idan akramakum inda Allah ya atqaku da haka misali sarki bai fi talakan shi da komi ba sai dai wani irin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya bayyana masa shi yasa ma sadati suna cewa idan ka ga cewa uwan wani daga cikin ɗan uwanka Allah ya masa basti na duniya to kai kuma yi kokari ka fi shi samun bastin lahira ma'ana ka fi shi komawa zuwa ga Allah da tsayawa a kofar Allah saboda kada ya zo a duniya ka sha wahala a lahira shi kuma an ba shi dukiya ya hidimta shi ta inda ya kamata kaga a can ma su ke rabo kaga misali an yi ba a yi ba kenan da haka idan kaga Allah ya kuntata maka duniya da hikima ya maka haka, ba zalunci bane to da haka misali to kace kuma masu wadata tsaya wa kofar Allah na saboda shi Allah ko shi sarki baya son a ce saffar bawa ya rabu da shi ko ya manta da shi to idan bawa shi kuma ya shagaltu yanzu misali na taba kawo misalin wani mutumin da ya kwana uku ya mance ma da sallah ya mance da sallah saboda yarwar duniya ba fa shugaban kasa ba ne ba minista ba ne wani kwamishin kawai aka ba shi ciyama na wani yan lokuta amma saboda shagaltuwa da duniya ya mance da sallah kai ko an kira sallah ka zo masallaci to wani ima ya rage Allah bai maka ba sai kai ma Allah godiya da yanzu misali zaka ga abin da Allah ya maka a ce a ɗauke maka wannan na kwana ɗaya a baka shi a yi ba za ka yi ba da haka idan misali ka shagalta Allah yana son ka sai ce to bari a koro maka wani abu sai koro ta bala'i ko rubuci ba da ba ka rike tafi amma sai ga mutum ya fara neman malamai a bashi ɗan adadin labi sai Allah ya fisgo shi yana son sai ya zo to ko ka kira Allah a daɗi ko ka kira shi a wahala sai Allah baya son bawa yanke gaban na sannan manzo Allah yake cewa mafi koma bayan su yana tafiya da alfarman su wannan kuma ka ga yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam zai shiga zai shiga Ka'aba bai kira Abubakar ba bai kira Sayyidina Ali ba wata Sayyidina Abubakar shine babban abokin ma'aiki ana ba shi sunan suba abokaka saboda Annabi ya ba shi amma a zahiri babban halimin manzo Allah sallallahu ta'ala Sayyidina Ali kuma shine dan uwansa mafi kusa da shi amma wa ya kira sai kira zaibu wanda yake misali bawa ne sai kira bilalu saboda ya nuna misali sun mutumin ba bambanci ke ba wani bambanci a dai salatu wassalam na sannan kuma musulmai to a nan ne yanzu muke samun matsala wahum yadun alaman suwa musulmai da ake so su zama sun iya madaurin ki da zama hannu dai akan wanda ba su ba ma'ana idan wani abu ya taɓa musulmi dan uwanka ka ji abin a jikinka kai ya taba kuma wani gudunmuwa za ka bashi an fahimta wani gudunmuwa za ka bashi in ba ka da inda za ka bashi gudunmuwa kila addu'a to addu'an nan ba karaman abu ne ka taimake shi da addu'a Allah ya san dalilin addu'an Allah zai kawo mashi wani mafita ta wani amma mai addu'a mahauninsa daban mawadaci jiyarsa daban mai karfi matsayinsa daban kowanne da abin da Allah ya bashi iko zai iya taimaka ma 'yan uwantakan musulunci da shi na'am kamar faɗin sai na rasulullahi ta afinalin mashari manzo Allah ya ce mutane wato yadda suke kamar kullun targishe ne mutane kamar kullun targishe ne ma'ana kamar kullun ku abinda ake tace kai da shi na da inda ma'aiki ke cewa almar'u ma aman ahabba wanda sai na ala yake cewa wallahi tunda muka shiga musulunci ba mu taɓa samun wani ta goma shi da shi ne ya fi mana duniya da abin da duniya ke ci ba fesan daga annabi ya ce mana almar'u ma amana soyayya ba karamin al'amari ba ne masoyi baya mancewa da masoyi da haka in Allah ya maka arzikin san annabi wallahi ya gama maka arziki duk inda annabi ke yana tare da kai kai baka kai matsayin ka je inda yake ba amma shi da martaban shi zai dauko ka zo da kai yanzu misali kawai yanzu kama na sai kama hanya in je bila zan shiga ai in ba sa ma sai a harbe mutum amma in shugaban kasa ya roƙo maka hannu sai shiga da kai sa sa sa sa shi ba wanda sai ka zo ma wucewa ɗau da laishe daga maka ta haka ta ya tsara ma saboda ne saboda shugaban kasa yanzu ke rike da hannunka mun dai san yadda kisan ya zo shi wannan sahabi ne girma an ce idan ya je gida ya zauna sai tana to Allah fa zai aiko dan sako in ce yana bukatar manzon Allah to yanzu fa in yi dan sakon ya zo ba zan ƙara ganin shi ba sai ya yanke abin da yake duk abin da yake ya tsaya zai zo ya zauna kawai ya ƙura ma sai na rasulullahi kasar manzo Allah ya habawa ne wannan kallon har gida tare da ya san abin da yake zuke sai ya rasulullahi in na shiga aljanna ba lalai bane matsayina bi kai ya je inda kake ba yace kana can a martaban ka madaukaki da annabawa yace ya rasulullahi yanzu Allah ya ban daman in ganka kuma in ganka in more idan Allah ya aiko kiranka ba zan ganka ba an ce manzo Allah sai ya shiru can sai ga wahayi ya zo cewa an yadda da soyayyansa sannan kuma shi din nan yanzu naka ne ya rasulullah to sannan sai aka game mu baki ɗayan mu a ciki mai wuyan ka ce kana so idan kana son manzo Allah annabi shi ma yana son ka sannan kuma a- ibada ba zai kai ka wajen ba Eh, ibada mujarradin ibada ba zai kai ka inda annabi ke amma soyayya ya haɗu da ibada din sai ya kai ka ga kuma imani Allah ya kara mana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولا خير في سورة من لا يرى لك ما ترى له sannan manzo Allah ya ce idan kuma kana da aboki kullum abokin kana mai tattalin alkhairi kana alkinta shi amma shi kullum cin duniyan ka yake kullum sharri yake nema yake neman gajiyawanka annabi ya ce rabu da shi ba alkhairi in ka ci gaba da zama da shi maka sharri kar ka zargi kowa ka zargi kanka amma ba wai kai gaba ba a idan ka gan shi aka yi sallama ku sallama idan abun sai ya murna yi ka taya shi murna in abun jaji ya zo kai mai jaji amma ka shiga cikin harkarsa a annabi yake ba ruwan shi alayhi salatu wasallam shine ma'ana la khairu fi sudati man la yara laka min alkhairi bisu da ma tara la na والله معاجل da inda sai na rasulullah ke cewa annasu ma'adin mutane buramu ne wannan wasan wani irin magana ne akwai mutumin da idan ka zauna da shi kamar zinare ka zauna da shi za ka ɗiba ka yi ado za ka samu dukiyan ijewa sannan za ka taka da ƙarfi to kamar yadda yadda suke ma'adinai haka yake akwai wanda in kuma ka zauna da shi to an barka da kaya ka zauna da bakin ƙarfi ɗiban shi jidali in an yi zigan shi ya sanya ka bakin bakin kura da warin warin karfi sannan kuma ka je da shi kasuwa ba kuɗi da yawa to da haka misali al'umma buramu ne kowa da irin ijiyan da Allah ya a cikin su. Allah ya ijiya a cikin bayi mabambanta kuma kowanne da abin da Allah yake bance shi da shi. to wanda suka jagororin masana Allah Maulana Sa'id al-Waqi Abu Qar Abu Qabalun wannan abin ya ce wa iyyaka wal irada an kullu surati sai ce to duk sura kada ka bijire mata Allah zai ije maka ijiya a hannun fasiki kafiri fajiri idan ka ka kaurace mashi to Allah ya ije a cikin shi kuma kai yadda kake kyaman shi ka ji Allah kyaman sa ne ya ijiyan sa a cikin sa dan haka a ko ina Allah zai ijiya wani sai ka ga ba mamaki inda Allah ya maka ijiya ma a cikin sa kasur gumin azzalimi amma Allah ya ije kayanka a wajen sa azzalincin shi na tare da shi kai kuma ci ijiyar da Allah ya je ma a hannunsa da haka misali wannan shine ai abin da sa- sashin magabata muke cewa shine ma'arifa ma'ana ka gane tasalliyatin Allah a cikin komi da yadda Allah madaukakin sarki a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sahabbai inna Allah la yansuru hadha ad-din bi rajulin laysa lahu nasibun min Allah annabi yake cewa sai ka ga wannan addini na musulunci Allah sai ya ba musulunci karfi ya ba musulunci gudunmuwa da mutumin da a kiyama zai da rabon komi a addini amma kuma shi mutumin banza ne amma Allah sai ya sanya taimakon musulunci a hannunsa yanzu jiragen da muke zuwa maka musulmai suka kera injinan da ake yin fasfon musulmai suka yi amma idan muka ce mun wadata da ba za mu yi mu'amala da kayan sabanin su kafirai ne to wani rukuni daga cikin rukunin musulunci ma zai iya karyewa sannan kuma in ya karye a misali aibin zai dawo kanmu ne mu shine nan manzo Allah yake cewa annasu ma'adin mutane burabu ne ما خلق امرؤ عرف قدره annabi ce duk mutumin da ya san kadarin kansa bai kamata ya halaka ba mutumin da ya san kadarin kansa a matsayin ka na musulmai mumini Allah yana son ka annabi na son ka sannan kuma ka rika walakantar da kanka a bai kamata ba duk abin da wani ke da shi zai maka misali alfahari da shi ka koma wajen Allah Allah yana da abin an fahimta kawai misali sai ne ya kamata ka gane cewa kaskocin sabai da kasai na Allah ne ba na kowa ba ne duk abin da ya ba wani yanzu shekara misali hamsin da ya wuce ba wanda yake tunanin waye dan gwai ba wanda ya san shi ba wanda yake tunanin sa wani aboki na yana ban labari yace sai da Kano ya gagar dan gwai shi saboda bashi jama'a ya ci bashi a nan ya ci bashi a can ya sa harka a zuciya ta kare duk inda ya shiga bashi masu neman shi sai da ya kai mai yana yawo riga daban wando da amma da Allah ya ce mashi kun ta hanya ɗaya ya jawo shi ya buɗe masa to da haka misali kamar yadda ya mashi zai iya mun zai iya masa ba Allah ke yi ba je ka wajensa eh misali a matsayin ka na mumini da ka san Allah kar ka wulakanta kanka na'am
المستشار المتمن annabi ya ce to al mustasharu mu'min duk wanda aka nemi shawaran sa to an amince maka ne kai kuma kai aikin mu ne kar a zo a neman ka shawara ka dora mutum a cikin da zai halaka ko kuma ya neme ka shawara bayan ka ba shawara ka je kana talla da shi ai ni nema wani kaza shi ma wannan bai kamata ba ga musulmi ba da ya takalla sannan amma in bai magana ba yana da zafi abdan kala khairan fa ganima aw sakata fa salima annabi ce Allah ya san mutumin da in ya buɗe baki ya faɗa alkhairi ya samu riba Allah ya rubuta mai lada ko kuma in ya buɗe baki ya sabba alkhairi zai faɗa ba ya shiru ya kubuta da barin kamun Allah da rubutun mala'iku ya kubutar da dan uwan shi da barin sashi a shari'a alhamdulillah wa salamu ala rasulillah